أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا يرهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسدون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا سعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘Yan uwa musulmai ina mana gaisuwan addinin musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake nuna mana yammacin azumin Ramadan goma sha biyar azumi ya kai rabi muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan Allah ya nuna mana ƙarshensa lafiya Allah ya maimaita mana maimaitawa mai yawa hijirar manzon Allah shekara shidda, wanda ya yi daidai da goma sha biyar ga watan maris biyar. ba mu gushe ba muna wannan sura mai albarka sautul jinni mun san abin da suran ke karantar da mu yana ƙara nan daga tauhidi a cikin zukatanmu gane Allah subhanahu wata'ala ya halicci wani halitta halitta ne irin mu da Allah ya kallafa musu ya daura musu dokoki irin wanda Allah ya daura mana amma ba ma ganin su su suna ganin mu su ne aljanu suratul jinni tana karantar da mu mu ƙara da da gaibi abinda ba mu gani ba amma Allah ya ce akwai shi dole mu yadda cewa akwai shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace to har yanzu muna magana akan magana na wayannan aljanu suna nunawa wato a cikinsu akwai waɗanda su na ƙwarai ne akwai waɗanda kuma ba na ƙwarai ba don haka ba ka iya haɗawa gaba ɗaya ka ce aljanu duk ba na kirki ba ne jiya muna tafiya da wani jika na a moto ko ya ce to idan an ce aljanu suna cutarwa to yanzu yaya za a yi mutum ya kare kansa tunda duka suna cutarwa na ce a ai ba duka bane suke cutarwa musulmansu suna nan amma ba sa cutarwa sai dai ba ka iya gane su ba a ce kai mu'amalarsu da kafiran da fasikan kuma sai manzo Allah ya ba mu makamin da in mun yi in mun karanta zai tsare mu daga sharrinsu shine azkar karanta azkar na safiya da na yammaci sai Allah ya baka kariya to su ma har yanzu sun ce wa anna minnal muslim wa anna minnas salihuna wa inna minnas salihuna wa minna duna dhalik wa inna minna ko wa anna minna kun ga ina karantawa da warshi ko saboda haka kar ku damu da yadda yake karantawa saboda haka Allah madaukakin sarki ke cewa wa anna minnas salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'ika qidada ai wa anna minna almuti'una lillah cikin su aljanu akwai muti'una lillahi waɗanda suke wa Allah da'a wa mimma ai wa minna man hum dunahum akwai kuma waɗanda cikin su ba sa yi wa Allah da'a ƴan tawaye ne su ne wa kenan kafirai da kuma ainihin wato fasikai kunna dara'ika qidada mun kasance muna da ainihin wato at-tara'iq wato hanyoyi daban-daban ɗariƙoƙi daban-daban kaga akwai ƴan ɗariƙa iri-iri a cikinsu akwai ƴan tijjaniya a cikinsu akwai ƴan kadiriya a cikinsu ko akwai kuma ƴan izala ko ba haka ba in ka same su za su ce ga sunan amma ƴan tijjaniyan su ƴan tijjaniyan mu na mutane su ma ba san su ba ƴan kadiriya su ma ba san su ba mu ma ƴan izala ba mu san su ba ko sai dai dole mu imani suna nan kenan akwai ahlus sunna saboda haka kunna mazahiba muta'addida muna da ainihin wato mazhabobi ko hanyoyi daban-daban wa ara'an mutafarriqa da ra'ayoyi daban-daban wa ahwa'an mukhtalifa da kuma masu bin son zuciya daban-daban in ji su aljanu saboda haka bayan nan wa anna zananna wa inna zananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba
sannan suka ce wa anna wa anna zananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba kuma ai fa aikanu nan ba zato bane wa anna zananna ai fa aikanu mun yaqini mun tabbatar anna iqaballahi la yuflitu minhu ahadun istahaqahu cewa hukubar Allah azabarsa ba ta kaucewa duk wanda ya saba mishi ya saba wa Allah ba zai iya gudu ya tsere wa Allah subhanahu wata'ala ba ainin alkiyama saboda haka wa anna alimna yaqinan mu muna da ilimi na yaqini cewa annana fi sultanillahi muna nan ne karkashin iko na Allah subhanahu wata'ala wa qabdatihi da kuma dankansa wa tahta qudratihi kuma muna karkashin ikonsa saboda haka wala yumkinuna al-iflatu minhu fil ardi ba wani wanda isa ya zamanto ya gujewa Allah madaukakin sarki wan najatu min as-su'i wal azab kuma ba wanda ya sai kauce ko ya gujewa wani abu da zai same shi mummuna ko azaba idza aradahu bina in Allah ya nufe mu da wani abu wanda zai same mu babu wanda isa wa in harabana minhu ko mun guje mishi lan nanju ba za mu tsira ba falan nu'jizahu in talabnahu in talabna in Allah ya neme mu ba mu isa mu ainihin wato tsere ba shi yasa ko a yinin kiyama Allah zai ce ya ma'asharal jinni wal insi يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوه sai Allah ya ce me لا تنفذون إلا بسلطان saboda haka su kenan taron aljanu da mutane yinin kiyama Allah zai ce ya ku aljanu da mutane duk wanda zai iya gudu yau ga fili ga mai doki wanda zai iya gudu ya gudu to in an ce ka gudu ma in ka tsere ka gudu ka gudu ina zaka je ba inda zaka je saboda haka babu wanda zai iya tsira yau sai wanda ya zo da hujja sai wanda ya bauta wa Allah da gaskiya shine zai tsira gaban Allah ran tashin alkiyama Allah ka gafarta mana sai ya ce mai gaba Allah rama وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به yaya فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا to رهقا
sai suka ce wa anna lamma sami'na alhuda amanna bi mu dai yanzu kenan kaga su wayannan aljanu sun dawo ai annahu ba'da an zakaru ai ba'da an zakaru bayan sun fadakar da ainihin wato mutanen su eh qaumahum bi azabillah bayan sun tunasar da mutanen su azabar Allah fi dunya adu ila targhibihim fil iman to sun dawo yanzu suna jan hankalin mutanen su zuwa ga yin imani da Allah cewa wahdahu wa tahdhirihim min al-kufr bi tariqil mafhum kuma suna tsoratar da su cewa kada su bi hanya ta kafirci ta hanyar da za su gane kenan suna wa'azi sun saurari alqur'ani har sun yi imani wa anna lamma sami'na al-huda amanna bi suka ce mu lokacin da muka ji shari'a shine alqur'ani ai anna lamma sami'na alqur'ana lokacin da muka ji alqur'ani allazi yahdi ila al-haqq wanda yake shirarwa zuwa ga gaskiya amanna bihi mun imani da shi duna taraddudin ba tare da shakka ba saboda haka kenan mun yarda da Allah madaukakin sarki mun yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya zo da shi don haka mun yi imani kaga kenan sun yarda da Allah subhanahu wataala saboda haka duk wanda ya imani ya samu shari'a duk wanda ya bi alqur'ani ya shiryu sai suka ce faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa ai faman yu'min bi rabbih duk wanda ya imani da Allah madaukakin sarki wala yakhafu an yanqusa Allahu shay'an min hasanati to ba zai ji tsoron cewa Allah zai rage mishi wani abu cikin kyawawan ayyukansa ba wala an yazida shay'an fi sayyi'ati ko kuma ya ƙara mishi wani abu akan ainihin wato laifinsa Allah baya zalunci saboda haka duk abin da kai zai zamanto shi ka samu faman ya'mal misqala zarratin khayran فمن yara يعمل مثقال ذرة خيرا يره na'am ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره duk wanda ya yi aiki gwargwadon ƙwayar zarra ya rahu zai gani na alkhairi wanda ya yi mummuna gwargwadon ƙwayar zarra shi ma zai gani saboda haka sai kenan duk mutumin da ya yi imani da Allah ya yarda da Allah madaukakin sarki ubangijinsa fala ya khafu bakhsan wala rahaqa ba zai ji tsoron ainihin wato za a ƙara mishi wani abu akan ainihin wato laifinsa ba ko aikinsa na alkhairi za a rage Allah ba zai yi wannan ba saboda haka aljanu suna tabbatar wa mutanensu cewa biyayya ga Allah shine ainihin wato zaman lafiya don haka wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna dara'iqa qidada mun kasance ƴan kungiya daban-daban saboda haka sai kenan cikin mu akwai musulmi akwai na kwarai akwai wanda ba ainihin wato bai kasance dan tawaye ba amma mun kasance ƴan kungiya daban-daban amma mu da muka bi hanyar Allah da muka bi alqur'ani lokacin da muka saurari alkur'ani amanna bihi sai muka yi imani da shi saboda haka duk mutumin da ya imani faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa sai Allah ya ce me وإنا منا المسلمون ومنا القاسدون ai yanzu suka ce wa anna minna almuslimun cikin mu akwai musulmai wa minna alqasitun kuma daga cikin mu akwai karkatattu waɗanda suka yi Allah tawaye saboda haka cikin aljanu akwai musulmi masu imani fihi anna aljinna mukallafuna bi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana nuna mana cewa su aljanu su ma an kallafa musu ainihin wato biyayya ga Allah madaukakin sarki don haka cikin su akwai musulmai wanda suka yi imani sannan kuma akwai alqasitun waɗanda suka yi ainihin wato tawaye su ne waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wataala ai a- a- almuqsitun kuma su ne masu adalci alqasitun su ne wanda suka yi tawaye saboda haka su waɗannan sun yi imani da Allah subhanahu wataala saboda haka sun yi imani su musulmai ne don haka sun kasance a hanyar Allah subhanahu wataala faman aslama fa ulaika فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا
duk wanda yake ya kama hanyar Allah subhanahu wataala ya bi Allah da gaskiya to wannan shine wanda ya kirdado bisa gaskiya ya kama hanyar Allah na da gaskiya ya zamanto ya bi Allah subhanahu wataala ya yi imani da Allah madaukakin sarki irin yadda Allah madaukakin sarki ke so abi saboda haka kenan wa anna minnal muslimuna wa minal qasitun akwai cikin mu akwai alqasitun sune azzalimuna alladhina kafaru waɗanda suka kafa wa Allah al'adiluna anil haqqi ila al-batil suka karkacewa gaskiya suka koma zuwa ga ainihin wato barna saboda haka a cikin ainihin wato aljanu akwai irin waɗannan waɗanda sun kasance su ne masu imani akwai kuma karkatattu daga cikinsu da ƙulu ta'ala Allah yana cewa hikayatan anil jinni kenan yana magana kan su aljanu suke wannan magana wa anna minal muslimuna al-mudi'una lillahi cikin mu akwai musulmai masu yi wa Allah da'a wa minna al-ja'iruna a cikin mu kuma akwai ja'irai waɗanda sun saba wa Allah an ɗariƙin haƙƙi sun kauce wa ainihin wato hanyar Allah. Faman aslama lillahi, duk wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah ta'ala bit tauhidi da ta Allah shi kaɗai wa kada lahu bi ta'a kuma ya ƙasƙantar da kai yi wa Allah ɗa'a fa'ula'ika su irin waɗannan ƙasadul haqqa su ne waɗanda suka nufi gaskiya wa sawab da kuma samun daidaituwa akan hanyar Allah. Wa amma ja'iruna anil islami su ne wa amma alƙasiduna kenan وأما القاسدون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسدون سنة الجائرون عن الإسلام waɗanda suka karkace wa kiran musulunci fakanu suka kasance suka waɗannan waƙudan li jahannama sun kasance wato makamashi ne na wutar jahannama tunda sun zamanto ba su bi Allah ba to su gaba ɗaya sun zamanto kamar makamashi ne na ainihin wato wutar jahannama fa kanu li jahannama hataba sun zamanto wato makamashi ne na wutar jahannama alqur'ani ya ba mu labari akwai waɗansu daga cikin mutane da aljanu Allah ya halice su ne don su zamanto makamashi wa jahannama an ce cikin kowane mutum dubu ɗaya akwai rabon shaidan kun san nawa ne rabon shaidan a mutum dubu ɗaya mutum ɗari tara da casa'in da tara ɗaya ne kawai na Allah shi yasa Allah yake ce qalilan ma tadhakkarun qalilan ma tu'minun qalilan kaza qalilan kaza kadan ne suke wazatuwa shi yasa Allah ya ce wala qad zara'na li jahannama kathiran wala qad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi eh suke lahum qulubun la yafqahuna biha
na'am wa lahum a'yunun la yubsiruna biha
ya ya ولهم آذان لا يسمعون بها
sai Allah ya ce أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah ya ce haƙiƙa mun mun halitta mun halitta wa jahannama wa laqad zara'na li jahannama ay khalaqna li jahannam mun halitta wa wutar jahannama da yawa daga cikin mutane waɗanda mutanen nan da aljanu an halice su ba don komai ba sai dai wutar jahannama ta ci ta ci ita makamashinta ba wai itace ba ne a ɗan adam ne da aljani da kuma manya-manyan duwatsu in ka koma can sautar ta harim Allah وقودها الناس والحجارة Allah ya ce makamashin wutan waqudu hannasu wal hijara mutane ne da kuma duwatsu to amma ga qur'ani ya bayyana mana irin waɗanda za su kasance ƴan wutan ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس yawa daga cikin mutane da aljanu dubi yawa mutanen duniya duka ne musulmai ba duka bane a duniya a yanzu wayanda suke rayuwa akwai mutane dan adam da yake raye a duniya kamar yadda muke a nan akwai sama da mutum biliyan shida zuwa bakwai statistics na duniya ya nuna biliyan bakwai shida zuwa bakwai suke rayuwa a duniya amma a cikinsu musulmi biliyan biyu ne da ‘yan kai kenan kusan biliyan hudu da wani abu ko biyar ba musulmi ba ne in ka ɗauki wannan aya sai ka gane cewa da aka ce kowane mutum dubu ɗaya mutum ɗari tara da casa'in da tara rabon shaidan ne ɗaya ne na aljanna zai baka ratio ɗin statistics za ka gane yadda yake wayannan mutane lahum qulubun la yafqahuna biha abin da yasa za a kona su da wuta ga zukata nan amma ba sa ganewa su gane gaskiya in an musu wa'azi ba sa ji sai zama ana mishi wa'azi gashi nan zuciyar ba ta ɗauka ba shi yasa in ana maka wa'azi in ana karantar da kai ƙur'ani ya gwada mana ka halatto da zuciyanka ya zamanto kana wurin kana sauraron abin da ake gaya maka in kai wannan ka ba da wa'azi da karantarwa da littafin Allah hakkin da ya kamata ba wai ana ma wa'azi kana kallo amma ido ne kawai ke kallo zuciyan baya nan yana wani wuri wani masallaci a nan Najeriya aka yi sallan magariba ko lisha liman ya ƙara raka'a fiye da raka'an da aka saba yi ba wanda ya ce mishi subhanallahi a masallacin an yi raka'a biyu maimakon a zauna liman ya miƙe da ya miƙe kuma zai kawo raka'a ɗaya na magariba sai ya ƙara sabuwar karatu inda karatun a bayyana ke kuwa ɓoye a bayyane sai ya sake bayyanawa ya ɗauka raka'an farko yake ya yi karatu ya sake miƙewa raka'a na nawa na hudu da karatu har yanzu ba wanda aka yi sai da aka yi tahiya sai ya sallama da ya sallama sai juce jama'a na sallan nan da ya kamar yau an ƙara sai suka ce wallahi mu ma haka dai muke zato kenan hankalin kowa ma baya jikinsa har liman yanzu a ƙara sallah mai kama da ita wanda yake iya ɓata sallah amma babu wanda ya sani saboda me saboda tunani kowa sha'anin gabansa lissafi to balantana wata rana wani liman cikin limamanmu liman babban mutum jagora ya shiga gida mata sun gasa shi ya ji jiki sai ya zo sallah jama'a sahu sahu a sallah in liman zai ce sahu ina kallon alƙibla ne ko ina kallon mutane ya yake yi ba yana kallon mutane ba ne ce jama'a gyara bayan da ya gama gyara sau ina kallon jama'a sai ce Allahu akbar sai ya so masaru bismillah ko ina kallon jama'a suna kallon aka ce liman yau lafiya sai aka ce akar makalla sai haka juyo ya ko ba alƙibla mata sun gasa shi wani kuma liman har yanzu liman sai a hankali sai sha ake so a kula da liman honorable a dinga kulawa da liman liman a dinga kulawa da shi hadda mamuwa ko wani ce hadda mamu to idan idan ba kula da liman ba ai sallah sai ta ɓaci ko wai ladan ya aure liman matan liman aka ce a gyara sau sai liman ya ce ba ku ke ɓata sau ba saboda haka ana son nutsuwa a sallah in ka je saudi arabiya zai baka sha'awa ɗaya daga cikin limaman makka idan zai fito yana da motoci da yawa motin ba kwaya ɗaya bace direban sai ce abin da yake ganewa motin da liman yake sha'awa a hawa ranar shine alkebban da liman ya sa kun gane karatun kenan in ya sa bakar alkebba to yau bakar moto za a dauka in ya sa farar alkebba za a dauki mai kenan farar moto in ya sa kore kore za a dauka direban ya ce baya gaya mishi da ya ga alkebban da liman ya sha to shi za a yi yau a najeriya liman in an ganshi da motoci guda biyu yaya ba ma moto ba in yi canja riga ma alhalin su ne shugabanninmu ya kamata mai musu fatan alkhairi ya kamata su rika fitowa mai kyau ta yadda za mu yi sha'awan shugabanninmu ba wai a fito jiki duk annakiya yana fama da kansa da ka zo ka ce ayi addu'a ce ai shi yanzu Allah ya bashi sa'a yanzu ba addu'ar da kake nema ba yanzu kai ne sa'a ya zo mishi saboda ba a taimakon su taimako ya zama wajibi wani liman a masallaci ya kama ruku'i zai yi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim sai aka jira ce kai wannan abu da ciwo yake wallahi a sallah kaga akwai damuwa ko to saboda haka ya za mu yi mu gyara wayannan abubuwa wajibi ne a rika taimakawa malamai a taimaka musu a tsare larurarsu da yawa ba a san yadda suke cefare ba ba a san yadda suke komai ba amma in yayi latti na minti kaɗan a sallah an rika duba agogo kenan ina liman nan yau lafiya ko limaman nan malaman nan haka suke kaza babu girmamawa ya kamata tsakaninmu da malamanmu akwai girmamawa akwai ladabtarwa akwai martabawa Allah ya ba mu ikon gyarawa to saboda haka kun ga ga ainihin wato aljanu suna nan suna nuna cewa cikin su akwai masu yi wa Allah da'a subhanahu wata'ala waɗanda suke ainihin wato kaskantar da kai eh su zamanto sun yi zama irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake nema a yi da'a وأنا منا المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تهروا رشدا duk wanda ya miƙa wuya ya zamanto musulmi na ƙwarai kenan wannan shine wanda ya dace ya zamanto mutumin kirki wanda ya tsaya kan hanyar Allah ba irin wanda Allah maɗaukakin sarki ya tattalin wuta da su ba da aljani da ɗan adam wanda bai bi Allah ba lahum qulubun la yafqahuna biha ga su da zukata amma ba su ganewa ko an yi wa'azi ba sa ji Allah ya ce walahum a'yunun walahum a'yunun la yusiruna biha ga su da idanuwa ba na ganin gaskiya ba ai musu wa'azi yana kallo kuru-kuru amma baya kallo walahum azanun walahum azanun la yasma'una biha Allah ya ce ga sunan suna da ainihin wato azanun kunnuwa manya-manya amma la yasma'una biha ba sa ji da da kunnuwan nan sai Allah ya ce ya suke ulaika kalan na'ami bal hum adall ulaika kal an'ami Allah ya ce wa'annan kaman dabbobi suke bal hum adall sun ma fi dabba bata Allah ka sa ba mu bane saboda haka a sai kenan Allah madaukakin sarki ya ce wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba ai wa ammal ja'iruna anil islam waɗanda suka kauce wa musulunci al'ajiluna billahi ta'ala ghairahu waɗanda suke sanya wa Allah kishiya su kira wani tare da Allah su bauta wa Allah har yanzu sun riƙe waɗansu alloli sun ƙyale Allah suna bin waɗansu bayin Allah daban to irin waɗannan fakanu li jahannama hataba sune makamashi na wutar jahannama shi yasa a wani sura Allah yace innakum wa ma ta'buduna min dunillahi innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha
Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillah ku din nan da waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah ba komai bane hasabu jahannam kirare ne na jahannama wuta makamashi ne na jahannama antum laha waridun ku da abinda kuke bautawa za ku shiga cikin wutar jahannama gabaki daya shi yasa a yinin alkiyama duk wanda ya yadda aka bauta mishi kuma ya yadda da bautan a duniya to da shi da wanda ya yi bautan za su tsaya gaban Allah suna tsinewa junansu sai ai mun biyo shugabanninmu ne sun raba ku da Allah kuma kuka bi su Allah ya gwada shi kaɗai ya cancanci a bauta mishi ba a riƙe wani ɗan adam a ba shi matsayin Allah ko da annabi ne annabawa da mala'iku Allah ya ce wala ya murakum an wala ya murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina
أيأمركم بالكفر أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ولا يأمركم الله يتي باما أمتنكم أن تتخذوا الملائكة قرقي ملائكو والنبيين دا النباوة أربابا من دون الله سوزما سو أكي بوتا وكما أبر الله إنك كاما بوتا النبي كبر الله بكيبا النبي بيتي أبوتا مشبا بل لنتناكما جيكا النبي wani ya ce a to ya jika ne to ai ba ji kakan ma ba a ce a bauta mishi ba shi ma bai ce ka bauta mishi ba shi dan sako ne na Allah in zaka shiga musiba baka kiran kowa sai Allah Allah ya ce wala ya'murukum an tattakhidul bala'ikata ba mu umurce ku ba ku riki mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban min dunillah su zama iyayen giji kuma bayan Allah sai Allah ya ce ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun shin yanzu za a umurce ku da yin kafirci bayan kuna musulmai kenan ka bautawa annabi ka bar Allah kafirci ne ka bautawa mala'ika ka bar Allah kafirci ne saboda haka wa ake bautawa Allah shi kadai shi kadai baka tsoron kowa sai Allah in ka ji a anguwanku akwai wani malam gobe da nisa kana tsoron shi da kake tsoron Allah baka zama bawan Allah ba tsoro ma in ya zamanto kana tsoron dan adam fiye da yadda kake tsoron Allah ka zamanto mushriki kana shirka da Allah soyayya in ka ji kana son wani fiye da yadda kake son Allah nan ma ka shirka akwai shirka na soyayya akwai shirka a wurin tsoro akwai shirka wurin ibada duk ibada ka sunkuya ka gaishe da wani ba Allah ba kai sanya goshinka a ƙasa za mu gani wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada in mun zo kan wannan aya saboda haka sai wannan sura tana karantar da mu tauhidi shi yasa waɗanda suka bauta wa wani Allah su ne wa ammal qasiduna fakanu li jahannama hatsaba karkatattu sun sanya shirka wa Allah sun zama makamashi na wutar jahannama a yinin kiyama da su da waɗanda suka bautawa ya qulu lazina stud'ifu lil lazina istakbaru ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض
to me yake القول faruwa يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا
to مؤمنين ga abin da za su faɗa ya ƙulu lazina stud'ifu lil lazina stakbaru waɗanda suke masu rauni ne aka mai da su mabiya suka zamanto su suka yi ta bautan waliyai suka yi bautan waɗansu koma bayan Allah za su ce lil lazina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai suka daɗa kansu suka ce su ne waliyai su ake bi sai su ce laula antum kunna mu'minin ainihin kiyama ku din nan wallahi ba don ku ba da mun zama mu'minai masu imani ko kuka hana mu yadda da Allah kuka hana mu yin imani kuka sanya mu muka zamanto mun koma mun yi bautanku mun rabu da Allah madaukakin sarki to sai su juyo su yi magana ga su waɗanda suka ce sun hana su bin Allah me za su ce musu قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم su ce kai ku shiru qala allazina istadifu qala allazina istakbaru waɗanda suka yi girman kai su waliyan su da aka bauta musu lillazina istadifu ga waɗanda suke masu rauni aka raunana su suka mai da su bayinsu suka mai da su muridansu suka rika bautan su suka bar Allah sai su yi magana da su anahanu sadadnakum an huda ba ja'akum yanzu kuna cewa mu ne muka hana ku shari'a bayan shari'a ya zo muku ba ku da ido ne ba ku gani ne بل كنتم kace bal مجرمين kuntum mujrimin ku dai mujrimai ne dama ko marasa kunya ne Allah ya ce abi Allah abi manzon Allah mun munce ku bi mu ba ku ga littafin Allah ba to su masu raunin za su ba da ansa me suka ce وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار suka ce a'a ku yi shiru manya ku kun sani makarul laili wan nahar makircin dare da yini cikin dare ku bi mu da yini ku bi mu ku dinga ba mu labarai iri iri fasarar mafarki karamomi na waliyai da kaza da kaza da kaza har kuka ruɗe mu kuka sa muka bi ku ba mu san cewa haka kuke ba saboda haka bal makarul laili wan nahar istamuruna na إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له
da أندادا irin wannan makirci kuka ringa yi mana har kuka zamanto kun mallake mu eh har muka zamanto mun yi shirka da Allah mun kama cewa Allah wa ja'ala lahu andada muka sanya wa Allah kishiyoyi daban-daban ku duba ku gani saboda rashin hankali za a samu wani waliyi ne wanda ko kuka nada shi a zo gari wai wani waliyi ya je wani gari sai ya raba garin rabi a wurin karatu yace daga nan zuwa nan an gafarta muku duk an ba ku aljanna aka ringa munna masha Allah masha Allah nan suna kokarin su da ara ku dakata ku dakata abin rabo ne ko ko- sai shekara mai zuwa suka ringa kuka Ah, yanzu har wani dan adam zai zo ya raba muku aljanna akwai wanda yake bada aljanna a duk duniyar nan gaba daya wa yake raba aljanna Allah yake bada aljanna ya faɗi sifofin yan aljanna da manzon Allah yake raye kuma shi yake bada labarin yan aljanna yace Abubakar fil janna Abubakar dan aljanna ne ba wanda ya sace don me manzo Allah sai da ya kirga mutane goma ya ce duk ‘yan aljanna ne tun kafin a bar duniya ba ma su ba sai da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara
الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ta yaya فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara hakika Allah ya yarda da mu'minan nan yayin da suke maka mubayi'a tahta shajara karkashin wata itaciya su kusan mutum dubu ɗaya da wani abu Allah ya ce duk ya yarda da su wanda Allah ya yarda da shi mai ina makomansa aljanna والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يا يا مكومانسو رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ya ce wasabiquna alawwaluna waɗanda suka yi rige-rige wurin karban wannan addini min almuhajirin wal ansar daga muhajirai mutanen makka wal ansar da mutanen madina wallazina tabauhum bi isanin da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa sai Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah bayan nan Allah ya musu me وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Allah ya musu tattalin aljanna ya ba su yan aljanna ne yan aljanna ne ba ku gani ba mun karanta mun taɓa karanta muku wani hatib lokacin da manzon Allah zai zo ya ci garin Makka da yaƙi a yi fatuhu Makka hatib yana cikin wanda suka halarci yaƙin Badar annabi ya ce wa sahabbai za mu je Makka la tadkhuluna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takafun fa alima Allah فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا Allah ya ba sahabbai labari ta harshen manzon Allah ya karanta musu wannan aya na Alqur'ani la tadkhuluna al-masjid al-haram lalle za ku shiga masallacin Kaaba mai alfarma insha Allah in Allah ya yarda muhallikina ru'usakum wa muqassirin wadansu suna aske kansu wadansu suna yin babi suna ragewa la takafun ba za ku ji tsoron komai ba lokacin da manzon Allah ya ba da wannan labari kowa na jiran to yaushe za a tafi sai manzo Allah ya ce za mu je makka lokaci kaza amma kada kowa ya faɗa Atib yana da ƴan uwa a makka sai ya ɗauki wasiƙa sai ya rubuta cewa a gaya musu cewa manzon Allah da sahabbansa za a shigo maka ranar kaza don su goye bayan da ya rubuta wasiƙan ya kai ya ba wata mata tsohuwa ta tafi da shi manzon Allah sai ya tara sahabbansa ya ce maganan nan da nace kar kowa ya faɗa wani ya faɗa har ya rubuta wasiƙa saboda haka manzon Allah ya sa wasu daga cikin sahabbai su je hanya su tare wannan matar da aka bata wasiƙar ta kai Makka aka je aka tare ta aka kwato wasiƙar ta boye a cikin kayanta an bude babu a sai ta sanya a cikin kitsonta sayyidina Ali na cikin wanda aka ce su je su karbo yace ko dai ki kawo wasiƙar nan ko in sare kanki annabi ya ce akwai wasiƙar tare ta fitta wasiƙar ta ce gashi aka ɗauko wasiƙan aka dawo da shi ana dowa da wasiƙan sai gashi wanda ya rubuta wannan wasiƙa hatib sahabi ne na manzon Allah annabi yasa a kira shi kafin ya zo sayyidina Umar ya ce ya rasulullah kyare ni in sare kansa munafiki ne sai manzon Allah ya ce ta yaya zaka sare kansa alhalin ya halarci yakin badar kuma manzon Allah ya ce Allah ya ce duk wanda ya je yakin badar i'malu ma shi'tum qad kafartu lahu aikata abin da kuke so ya ku ƴan badar na gafarta muku duk wanda ya je yakin badar yayi duk abin da ya ga dama komai ma zai yi dan aljanna ne duk da wannan laifin da yayi ya riga Allah ya riga ya bashi aljanna sai manzo Allah ya ce me yasa kai haka ce ya rasulullah wallahi ban yi da munafurci ba tausayi ne ya dauke ni akwai wani da wani da nawa akwai kaza akwai kaza akwai kaza yasa ne haka wannan yana da garanti daga wurin manzo Allah amma in yanzu ne wani sai mu ce munafiki ne can ta gare munafiki ya halarci al'ummar musulmai amma wancan sahabi ne saboda haka sai kenan kaga Allah madaukakin sarki ya gwada mana addinin musulunci ya karantar da mu irin yadda ya kamata musulmi yayi mu'amala tare da waɗanda ma ba musulmi ba ka bautawa Allah shi kadai kada ka yadda wani ya ɗauke ka gabarin bautan Allah madaukakin sarki to saboda haka su waɗannan da suka yi wato naɗa kansu a matsayin shehinai suka gaya wa waɗanda su ne suka bi su a na hannu sadadnakum anil huda shin mu ne muka toshe ku muka hana ku bin shari'a ba da izja'akum bayan shari'a ya zo muku suka ce a'a me ya faru bal kuntum mujrimin ku dai mujrimai ne kawai saboda haka kar ku yi wani magana وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار mun ji wannan إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا sai me وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا yaya هل يجزون إلا ما كانوا da yanzu يعملون kun gani da wanda aka bi da wanda suka bi gaba daya an yi musu hukunci zuwa gidan wuta ba dai kun bi su ba kun bauta musu kun kyare Allah kuma kun mutu akan wannan su kuke kuka yadda su ne abin bauta ba Allah ba to duk wanda ya mutu akan haka kar ya tsammani akwai fita babu fita to sun yi gama muhawarar su a gaban yinin kiyama sai a ce a kora su wuta kowannen su gaba ɗaya sai wa asarrun nadama ta kowa na yin nadama yanzu suna regretting it's too late to cry wanda ya dirka nadama ba zai musu amfani ba saboda haka yanzu nadaman ya zama bai da amfani duk mutumin da ya nadama a ce ya Allah a mai da mu duniya in mun koma duniya za mu yi aiki na kwarai za mu bauta wa Allah za mu yi kaza Allah ya ce ina ba komawa ya kamata a ce kun yi wa kanku hukunci ku san Allah kadai ake bauta mishi shi kadai ba tare da an sanya mishi kishiya ba to in sun shiga wutan da su wanda aka bi da wanda aka bi gaba daya sai masu raunin har yanzu ba su kyare su ba sai ya Allah wayannan su da suka halakar da mu rabbana atihim dhifayn min al'azab
ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا ya Allah atihim dhifayn min al'azab ka ba su double na azaba Allah in za ka yi mas- mana mu azaba daya in ji ‘yan wutan suke faɗa, to ya Allah wa'yannan shehinanmu, wa'yannan waliyanmu, wa'yannan wanda muka bauta musu, muka bar Allah suka ɓadda mu hanya, fa'atihim dhifaini min al'azab, ka ba su double ninki biyu na azaba, wa la'anhum la'anan kathira, Allah ka tsine musu tsinewa mai girma. Sai Allah ya ce dukkaninsu gaba ɗaya dai suna cikin azaba. Saboda haka ko an tsine musu ko an ba da double azaba ko wane ne babu. Ana cikin wannan magana sai shaidan kuma ya taso. Wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق sai yaya ووعدتكم فأخلفتكم Mhm.
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم
sai ce لي me فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ya lamarin yake ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي yaya إني كفرت بما أشركتموني من قبل sai Allah ya ce إن الظالمين لهم عذاب da yanzu har أليم kowa yayi yawa a cikin wuta ƴan wuta wannan na tsine wannan Allah tsine muku Allah ya muku kaza Allah ya kaza Allah ya kaza sai shi ya tashi lamma qudiya al-amr lokacin da aka hukunta al'amari ƴan wuta sun shiga wuta suna ta hargowa sai shedan shine shugaban ƴan wuta iblis Allah ka kare mu Allah ka sa ba ma wurin Allah ka kiyashe mu sai ce kai kowa ya shiru inna allaha wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum ni ma ne muku alƙawarin ta wata tsiya inji shedan فأخلفتكم sai na saba muku alƙawari na dama alƙawarin shaidan ƙarya ne وما كان لي عليكم من sai ce ai ban سلطان kira ku da wani dalili ba babu hujja na kira ku sai dai me إلا أن دعوتكم فاستجبتم yace لي kawai illa an da'autukum na kira ku ne fasajabtu li sai kuka ansa mini don haka فلا تلوموني ولوموا أنفسكم wala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku duk wanda ya tsiya a duniya da yayi kaza sai ce shaidan ne yake a wala talumuni yau kar ku zarge ni wa lumu anfusakum ku zargi kawunan ku sai ce me ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ya ce yau ba na iya fidda kaina kuma ba na iya fidda ku ban iya taimakon kaina ko ban iya taimakon ku sai ya ce me إني كفرت بما أشركتموني من yace قبل kai kowa ya saurara yau na kafurcewa shirka da kuke min duk wanda ya shirka a duniya da ya yi tsiya ko ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi kaza ko ya yi cin hanci ko ya yi shirka sai ce wallahi shaidan ne sai ce ka ganni ba ka ganni ba saboda kar ƙara jin wani ya ce shaidan ne fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zarge kawunan ku inni kafartu bima asharaktumuni min qabl sai Allah ya ce إن الظالمين لهم عذاب أليم inna zalimina lalle azalumai lahum azabun alim suna da azaba mai radadi Allah ka kiyashe mu Allah ka sa ba mu bane saboda haka wa ammal qas wa ammal qasidun fa kanu li jahannama hataba wadanda suke karkatattu sun kasance yan wutar jahannama sune kirare sune ma wutar jahannama Allah ka kiyashe mu Allah ka sa ba mana sai Allah ya ce me وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا wani dan dariƙa ya ce to kaji inda muke nan ne dariƙa take wa Allah wastaqamu ala dariqati da kun tsaya akan hanyar dariƙa la asqainahum ma'an garaka da mun shayar da ku wani ruwa mai daɗi to wace dariƙa ana ramma eh وأن لو استقاموا على الطريقة نعم.
لأسقيناهم ماء a غدقا sai kenan wannan ba dariƙa da ake to ai dariƙun suna da yawa to wace dariƙa ce a tambaye shi wace ce ciki dariƙun suna da yawa ko saboda haka sai ba haka bane in ka ce kuma wannan shine dariƙa ai akwai wata dariƙa ta zuwa wutar jahannama إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا sai wace dariƙar za su je إلا طريق جهنم خالدين فيها to أبدا kaji fa ga wata ga wata hanyar tarika kuma can innal ladina kafaru wa zalamu ko لم يكن الله ليغفر لهم waɗanda suka kafirce ko ko suka- suka zalunci suka zalunci kawunan su Allah ba zai gafarta musu ba ولا ليهديهم طريقا kuma Allah ba zai shirye da su dariƙa ba ba hanyar dariƙar da Allah zai gwada musu wace dariƙa zai kai su إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا to kaji sai dariƙar jahannama khalidina fiha in sun shiga har abada Allah ka kiyashe mu to wannan dariƙan bari ku ji me ake nufi wa Allah istaqamu ala dariqati la asqainahum ma'an gadada ai law adala zalimuna waɗannan da suke zalunci da za su dawo su daina zalunci ila tariqis sawab su kama hanya mai kakkiya ta alqur'ani da sunna wastaqamu ala tariq tariqatil haqq su tsaya akan dariqa na gaskiya shi da alqur'ani da sunna la astainahum ma'an kathiran ghaziran aziman Allah ya ce da mun shayar da su la astainahum ma'an kathira da mun shayar da su ruwa mai yawa ghaziran aziman nafi wanda yake mai daɗi mai yawa kuma mai amfani nukassiru bihi rizq mu yawaita musu arzikin su wa nuzayyinu bihi al-arab kuma mu kawata musu ainihin wato ƙasa bayan ƙasa wa nurqidu ai mu ainihin wato ba su kuma jin daɗi bihi al-aish wa nurghidu bihi al-aisha sai ya zamanto rayuwarsu ya zamanto ya samu jin daɗi gaba ɗaya sun tsaya sun yi abin da ya kamata saboda alqur'ani ya gwada mana kenan wanda ya bi Allah ya bi hanyar Allah sai kaga Allah ya sanya wa rayuwarsa albarka ba ma mu ba wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta waɗanda suka gabace mu Yahudawa da Nasara sai da Allah ya ce walau annahum aqamut tawrata wal injila
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم Allah ya ce walau annahum aqamu at-taurata wal injila wallahi da sun tsaya sun bi karantarwar at-taura da linjila irin umarnin da Allah ya yi a cikin at-taura da linjila suka bi annabawansu da ba su yi wa manzon Allah tawaye ba domin akwai siffar manzon Allah a cikin at-taura akwai siffar manzon Allah a cikin linjila kuma an ce idan wa'annan annabawa sun tafi sun ba su labarin cewa akwai annabi na ƙarshe da zai zo su yi imani da shi da sun tsaya ga bin wannan littafi na attaura da linjila eh, wa ma unzila ilaihim min rabbihim da irin abin da aka saukar musu daga wurin ubangijinsu da sun yi wannan da la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da Allah ya azurta su ta sama da ƙasa sun samu arziki ta inda ba sa tsammani sannan wannan al'umma ma Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu ولو wattaqau أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض yaya ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون walau anna ahlul qura amanu da wa mutanen alqaryu za su yi imani su koma wa Allah su ji tsoron Allah la fatahana alaihim barakatun minas sama da mun bude musu albarkoki daga sama arziki ya sauko eh haka nan kuma kofofin ƙasa Allah ya bude musu alkhairai masu yawa su sauko Allah madaukakin sarki ya ba su arziki ta inda ba sa tsammani amma sun ƙaryata sun saba wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya kama su da irin abin da suke aikatawa saboda haka sai kenan kaga biyayya ga Allah madaukakin sarki Allah yake wa man yattaqillaha yaj'al lahu ومن يتق الله يجعل له مخرجا sai yaya ويرزقه من حيث لا يحتسب sannan ومن يتوكل على الله فهو حسبه yaya إن الله بالغ أمره sannan قد جعل الله لكل شيء قدرا duk wanda ya bi Allah ya yi da'a ya ji tsoron Allah Allah zai buɗa mishi hanyoyin arziki ta inda baya tsammani shi yasa Allah ya ce wa manzo Allah fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبغوا saboda haka ka tsaya akan abin da aka umurce ka ka bi Allah kar ka yadda ka karkata ka bi hanyar son zuciya har yanzu Allah madaukakin sarki yana cewa mutanen annabi Nuhu fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana فقلت ghafurun استغفروا ربكم إنه كان غفارا
ya ya يرسل السماء عليكم مدرارا sannan ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم
وقلت أنهارا استغفروا ربكم انه كان غفارا ku nemi gafaran ubangijinku ya kasance mai yawan gafara ne dalilin gafara da istighfari sai Allah ya azurta ku da arziki mai yawa da baku tsammani ya baku ruwan sama ya baku dukiya yayi wa ƴaƴanku albarka saboda haka wajibi ne mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wani sahabi Sufyan ibn Abdullah as-Saqafi radiyallahu anhu kara yace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka gaya mini wani abu a musulunci wanda ba zan tambayi kowa ba bayanka sai manzo Allah ce qul amantu billahi fastaqim kace na yi imani da Allah sannan ka daidaita ka tsaya ka bi Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace Allah ya sanya albarka cikin abin da muka gabatar Allah shi mana jagora akwai taimakon marayu aka yi ta kawowa jiya to ga wani ma ya kawo ko To, na to akwai al'ahali security mara limaman ya motsa al'ahali ta ba da naira dubu ɗari allah ya saka da alkhairi saboda haka kwamitin media ga sunan waɗanda suke kulawa da ɗaukan wa'azi kun gansu 'yan media su ma sun ka- sun kawo kuɗi har naira dubu bakwai 'yan jarida sun yi ƙoƙari saboda haka media naira dubu bakwai allah ya saka da alkhairi da kwamitin alaramomi alaɗinsu naira dubu ɗari ya shigo Allah ya saka alkhairi saboda haka bayan nan har yanzu akwai waɗansu bayan Allah da muka yi magana da su jiya na kira su kuma an tura musu da account daga ciki akwai Prince Adeyemi musulmi ne mutumin kirki shine statistician general of the federation ya sanya mana gudumawa na naira miliyan uku da rabi akwai Dr. Bala Bello da yake CBN bayan ya bada naira miliyan biyu jiya ya sake ƙara naira dubu ɗari biyar akwai sanata benga a shafa shi ma musulmi ne bai rabe shi ne shugaban ah, abin nan federal housing shi ma ya aiko da naira dubu ɗari akwai md hayatu hayatuddin atiku awal shi ma md na mortgage na housing ya ba da naira dubu ɗari biyu saboda haka muna musu addu'a duk waɗannan da suka kawo wannan taimako allah ya saka da alkhairi har yanzu kofar taimako na tallafa marayu yana nan ga account number Zenith Bank 101286480. Allah ya ba da ikon taimakawa, Allah ya sanya albarka mai yawa. To, to alhamdulillah gobe za a fara kaddamar da tallafin marayu karfe goma na safiya a FCE. Eh, Saboda haka Federal College of Education na Yola za a yi irin yadda aka yi bara ana gayyatar al'umma don ba da wannan tallafi karfe goma na safiya in Allah ya yarda saboda haka muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka Allah ya kai mu wani bawan Allah yana tambayan cewa shine yayi hatsari ya buge mutum har ya mutu sai yana kafara na azumi da ake yi na wata biyu bai kare ba sai ga wata Ramadan ya zo ya zai yi sai ya ajiye sai ya Ramadan ana gama Ramadan sai ya daura kan wancan saboda haka larura ya zo Allah madaukakin sarki ya kara kiyaye mu baki da Allah ya sanya albarka an ce akwai sallar jana'iza da za a yi a yanzu an shirya gawa don haka wanda duk yake da alwala sai ya fito mu sallaci wannan gawa a ƙara samun lada Allah ya gafarta mace ce ko namiji namiji ne Allah ya gafarta mishi saboda haka an yi tafsiri kuma an samu ladan sauraron karatun Qur'ani da kuma sallar janaza Allah ya gafarta wa magabatan mu Allah ka sa mu cika da imani Allah jawo